إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد za mu tashi inshallah bayani na ma ya fa'alu man ja wal imamu rakiya bayani akan abinda wanda ya zo masallaci liman a cikin rukuni yana ya kamata ya yi wannan masala ce imam malik ya babi na musamman a kanta yau darasin insha Allah a littafin motsa ta imam malik yau zami yau dai a lissahin wata muna sha shidda ga wata na rajab hijira shekara 441 wanda ya dace da sha ɗaya ga watan uku shekara 2020 darasi na 41 insha Allah za mu darsi na 41 insha Allah darsin na 41 shine ma ya fa'alu man jaa wal imam raki' abinda wanda ya zo liman na cikin ruku'i me ya kamata yayi tsayawa zai yi jira taso binci zai ya zai حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه دخل المسجد دخل زيد أنه قال أنه قال دخل دخل زيد بن ثابت المسجد فوجد الناس فوجد فوجد الناس ركوعا فركع ثم دب حتى وصل الصف abinda yake ruwayar ta kawo hujja ko madogara kan abin da ya kamata wanda ya sami liman na rukuyi na imam alƙawar ruwaya ta abi umar bin salim iya bada labarin zai bin sabit ya shigo masallaci fawajadan nasa ruku'an an zai bin sabit kenan cikin ko shugaban kwamitin gama ƙur'ani a waje guda na ƙura lokacin rubutun wahayi lokacin bayan daman iya cikin wanda manzana sallallahu alaihi ya doka waɗanda suke rubuta mushi wahayi iya cikin kuma matasa na sahabbai wanda suke da kwarai kuzari ko hankali wanda har lokacin da manzana sallallahu alaihi wasallam ya fahimci mas'ala ta mu'amala da duniya balle a wancan zamanin da yahudawa wanda lokacin da ya so ya doki amini wanda zai rinka fasara mishi maganarsu ya zama to dan tarjama sekretar wajen tarjamar harshen yahud shi ya doka ya tura shi ya je koyo luga ta yahudawa karatu na musamman wasu a kwanan nawa ya kare ya koyo harshen nasu gaba daya da rubutu da gomi kwana goma sha biyar sha biyar kun ya koyo komi ya kare dawo kwana sha biyu ya cikin cewa addu'a kan ga ko mutu da dan sallama da an buƙaci abin kuma shi ya je da wuya ka ce ɗan adam ko wani harshe a wannan kwanaki da wahala inda ya ci ilimi ne ko koyo ne amma sha biyar ya ƙara ya dawo kuma shi ke tarjama shi ke yahuda tarjama to kenan kuma dama iya cikin masu rubuta wahayi kin shi sa manzon sallama kan iya cikin mata to lokacin da aka yi magana gama qur'ani a gangama a wuri guda daga waɗanda suke rubutawa wanda an san manzon yana raye akwai wanda ta kutabul wahayi wanda suke rubuta wahayi wanda a yau mutane akan rashin hankali wanda suke neman ba wasa da kwallo mutane kan masalar in bid'a cewa wai qur'ani ma daga baya ka rubuta shi manzon Allah ya rayuwa rubuta qur'ani kuma kun yi bid'a dazun nan dan wake mu wannan waya kuma shi da gaske cewa na bawan Allah ya ce malam ne gaskiya kan kan ya rikice ko malamai wasu malamai suna cewa bid'a ba ta kyau to kuma na ji wani malami iya bayanin to ga jirgin sama ga mota kuna hawa mota ga salula da annabi ya yi su wala da gaske ke bayanin na fahimce da gaske ke na cuta dan wajen tambaye ka manzan Allah ya zo ya koya mana hayan jirgi da mota da salula ko ya koya mana addini ya ce a ya zo koya mana addini ma na ce to har ka salula haka manzan Allah ce abin da dama ka tsakiyar kama ya hau ce to tambayar da ka annabi sallallahu alaihi muna magana akan ibada ibada ce su masu maganar ibada ce ake cewa wani ba zai kawo ba yace zai dan watsa kaninka da Allah yanzu magana ka taba ji an ce galadan tuku jirgi galadan hawan jirgi galadan hawan mota galadan salula ka taba ji yace a nashi to yayin me ya kawo alaka addini da magana wannan magana ya kantar da cewa antum alim bi murdun lakum haka kire-kire na bashi da bata zai koya ba kuma ya ce ku kuka sani ya ba da dama kowa je bincike abin da ya iya na ilimi na ilimin duniya kowa musulunci tana buɗe da abin da ke na amfani a shaka da mu a nan bai zo mai kowa wani kere-kere kenan ga abin abin na magana bid'a abin da yake da alaka da addini na neman lada Allah ya yi mu dan ibada kuma Allah ga wanda ya aiko ya koya mana wannan ibada yadda shi yake so a yi ya ce dan wadan Allah tsakaninka da Allah yanzu an haka waye gari wani ba manzon da Allah ya ko ba zai iya cewa abota mu Allah kaza ayi kaza da ra'ayin shi me matsayin manzon Allah kai ba su matsayi kenan in kowa iya da dama ya ce maka ka bauta mu Allah kaza kai raka'a kaza kai tasbihi kaza kai kaza in a kowa mu abu ne da su suke tsamani zai me matsayin kenan manzon Allah annabi Allah cikin mu a cikin al'umma in har wani iya da dama ya zo tsara mutane akwai rashin hankali bai wani kada an kasar inda har mutum ɗan adam ɗan ya ilimi zai zo zama tsara maka ibadar Allah da ka samu lada to me ka ba ku tsayin manzannin Allah a cikin al'umma shi ne ake manzannin Allah Allah ba kowa ya ko ba wani ya aiko dole ku bi shi duk mai san abin da shi Allah Allah ya bada lada ko ya kaza dole ya koma ta wanda Allah ya ko hatta manzon Allah ya wakan shi abin da shi lada ba ya kiyasa da bila hatta lada kai manzon Allah ga mai ake kaza da bada dan Allah shi ne mai bada lada Allah shi ba manzo Allah bai ce kaza tsara ya tsari irin wanda ake yi lada kaza dubu kaza bai yi shi ma tauqifi na ga mai ake kaza Allah zai bada lada kaza shi Allah wanda yake bada lada amma kun dan wasa da hankali mutane su kama mutane abun magana jirgi magana mota an hau jirgi an hau mota ka hau mi kai mi kuro ko gwai bida ta su ka magana wannan ai cewa qur'ani ma gaba gama wannan shi hankali manzo iya raye akwai sahabbai na musamman suke ake rubuta wahayi abinda kun aka yi zai misali zai shugabance su a domin akwai kira ko ɗan kusan kusan kira'a tana da bambanci kira na ɗaga sun yasa ko ƙuranin yasa ko da halifofi daban-daban wata aji a ce akan harfi bakwai kenan akwai bambancin kalma da ɗan zuwa nan kuma akwai shahe wata aya bayan wata ba kowa ba yake da wani ilimin gaba ɗaya na rubuta na ka rubuta na ka wani ya rubuta na shi asalin abin mai kama mai wani rubutun ai samun saɓanin kira'a da harko da an rubutun harko an yi gudun waɗanda suka haddace abin aka su mutu na biyu saɓanin rigima an samu rigima wajen kirawa da tawani to an san ƙur'ani hata manzo Allah kanshi ko shaka an zawa a yi revize a mai bita abinda aka yi akwai ayoyin da aka yi shahewa gaba ɗaya akwai kuma da suka tabbatattu ne to arzul akhir akwai wanda suke sabon da sun ɗauki abin da ya rubutun ƙarshe ne wani wani kowa ya san wani aiba shahita ba sai aka zo aka zamana shi wannan zainab bin sabit shi shugaban kwamiti ne duka masu ke rubutun wahayi aka kira gaba daya masu rubutun wahayin shi ke rubuta a hannun shi shi ma iya cikinsu amma nan da abin da zai rubuta sauran ƙora sai shaida wannan iya cikin arzul akhir a rubuta haka duk aka gaba daya ke ba wani abu sabo da aka yi kuma an ma sabo ne aka cewa manzan Allah wannan an yi wannan rubutun a wuka iya dare umar iya dare usman dare ali dare da dukkan sahabbai suna dare daidai kowa aka yi wani mun zace bida a kwarshi hankali Allah shaida mu wallahi kowa sada kamta ne wannan abin ban wani shiga da kai babban malami sai kuma mutai bar hanya bai hankali Allah dilin mutai bar hanya eh kun kashi da bige bige dilin mutai bar hanya duk tai wallahi ga ya ga kalmar almajiri na iya ba shawala ya bi bige kama kama ne kaga kuma ya magana wai a mun ko hawo jirgi mu haba a hawo mota a hawo salula da salula da inji annabi yayi shin maza yanzu ya je kama yaki in je da bindiga da takobi in ne kai hali wata shi kaza kaza shi hankali zaman shahadi bisa bi lillahi ku yau da kibiya ko annabi kibiya da kibiya ne yaki da doki da na kuma mulmuli hika da Allah ko hanya ka ko hanya ka ji jigi za ka turmi ba mai kaiwa ko ya kaba kaiwa sai ta azu jihad wa sunna ce za a yi a hausa da Allah da shakali ne wannan haka ci haka kere kere haka annan gaba da dama ku je ku bincika ilimi ne da abu mai amfani ku je ku nemi ku yi ba wani magana cewa wai wai a gama shi da sunna ko bid'a ana magana bid'a abin da ke da alaka da addini na ibadar Allah wanda manzo Allah shi Allah ya aiko ya koya mutane ibadar Allah shi ne kuma magana ke to in wazir bin sabit radiyallahu anhu ya shiga masallaci fa wajada an-nasa ruku'an sai sa mutane a ruku'i suna cikin ruku'i faraka sai ruku'i sun madabba hatta wasu alasaf ya yi duku-duku a cikin rukuyi ya tahiya zai ka shiga masallaci an yi rukuyi don kai baraka daga can da kake ya kai rukuyi kuma ka yi tahiya a cikin rukuyi har ka kai cikin sahu hujji imam malik ta hurku ta biyu ya ce wa haddasa ne an malik annahu balagahu أن عبد الله بن مسعود كان يدب راكعا cewa abdullahi bin mas'ud shi ma iya haka yana shigowa masallaci in ya ga an yi ruku'i ya yi duku-duku a ruku'i ya tahiya har ya kai cikin sau wani yawan imam malaka kada maganar don akwai maganganu ko ta fahimtar mas'alar ruku'i ka hain sau mai asalin abin da shahara hadisan abubakara abubakar sahabi ne ya shigo masallaci manzana iya cikin sallah sai ya shigo da gaugawa sai ya duka a ruku'i ya shiga cikin sallah bayan an kare manzana ka tambaya ya waye ya shigo da gudu-gudu ya yi ana sallah abubakar ya ce ni abubakar ya ce ni ya ce zai daga lahisun wala ta'ud allah kara makwadai haka kara to wannan kalmar wadatar ta kara ita ce da dama cikin malamai sai suke ɗaukar kenan wata ruwa ce walata id wata zama sai ce lisa ta cikin lissayi kenan nan mene ne manzana ya ma abubakara kashe allah ƙara ba kwadai kan ƙara haka to sai kenan manzana zalama ya hana yin ruku'i kayan a zo cikin sahu ga abubakar abin da wannan shine asalin mas'alar wanda imam malik kenan ya gaba haka bane ba wanda talibani rahimahullah cikin littafin shi sisila tahiyya haka cikin tamamul minna ya kawo mas'alar dalle cikin sisila kwarai ya haɗa magana cewa wasu da dama cikin malamai suna wata mummunan fahimta ya ce mas'alar daban ce da farko ne idan muka ɗauki mas'alar ta shahara ta abubakara lalle manzo na ce mai abubakara allah ƙara ma kwaɗai ka ƙara abubakara menene yi ya yi sauƙi ya shiga sahu kuma wannan raka ya ɗauke ta a raka'a tuna annabi da yace ka kara ka adiba ba yace ya muka ce me ya sunna me ya wakana me ya annabi ya hana cikin abun abubakar ne da sai da raka'a ce ya zama malisawa shiga sahun ne ya hana ko gurgudu hana ce da mu koma baya muka binciki sunna zamu ga manzon sallallahu alaihi wasallam abin da ya hana cikin wani abun guda uku ya hana zawa da gudu gudu shine ya hana an ta da sallah kada yanku yaje cikin yaje cikin nutsuwa eh karka ce da gudu-gudu shi ne kenan a nan maganar gudu-gudu ce a nabi magazawa da gudu-gudu ka shiga sahu amma maganar ruku'i ka haini shiga sahu a nabi hana ba kuma hujja kan haka ya kan ruwa ya tabbatatta wadda ibn abin shaiba ya ruwato haka abu zaka imam tahawi haka imam tabarani ruwa da ingantatta kayan nan akwai ruwaya ta ta mai kace wannan abdullahi bin zubair abdullahi bin zubair iyakan mimbari iya shugaba a makka cikin sahabai santa bai iyakan hudu ba iya iyakan mimbari yake wannan karantarwar cewa idan ɗayanku ya shigo masallaci zai ga arkun masajid wannan su ruku'an fadarka ya ce idan ɗayanku ya shigo masallaci mutane a cikin ruku'i ya ce fadarka ne da kudu ya yi ruku'i lokacin da ya shigo hata da kudu fisaf haye shiga cikin sahu ya ce faɗin zalaka sunna ya ce wannan sunna ce kuma cikin da kenan irin sahabi ya ce kaza sunan kenan abin marfu'i ne kenan kuma cikin sahabi yana magana babu wanda bai kari ce duk wanda ya shigo masallaci ana ruku'i ya duka ya shiga ya ruku daga inda yake kuma ya tahiya shiga cikin sauri haka wata ruwaya don can mutum abin shabakin imam bahaqi daya zaid bin wahab yake cewa mun shigo masallaci da inda abdullah bin mas'ud ibn mas'ud mun shigo tsakiya ka haimaka kawo masallaci wurin cikin sahu an yi ruku'i sai ibn mas'ud sai ya rukuyi ne ma yana rukuyi muka shiga cikin sahu ta da ibn mas'ud a rukuyi muka shiga yace bayan mun kare an sallama ni zan na ba eh na tashi zan ciko wannan raka'a kene alisai na wannan raka'a ba ciki raka'a zan tashi in ciko saurana sai rike ni ce zamana zamana ya kace mishi wannan me zaka saki ka samu raka'a tunda ka samu ruku a takaice da kenan wannan mas'ala ce Imam Malik ke tattauna kanta wanda cewa gaskiyar magana sunna ce in ka zo ana ruku'i kurin zaka yi ruku'i daga inda kake abinda aka hana gudu gudu ne aka hana ka zo cikin nutsuwa daga inda ka seto sai sai ya ka yi ruku'i ka yi tahiya a duke in kahin ma ka iso cikin sahu an dago da ya ka dago ka zo a meke ka shiga sahu shi ne daidai suna kina wani raka'a kuma ba ta barka ba kun ba wani matsala da ka samu wannan shi ne magana ana imam malki da ka haka cikin an samu haka akwai bayan wannan akwai abubakar siddiq an samu haka da wajen shi dai dama cikin sahabbai wannan suna ta tabbata a wajensu na cewa akwai zarbin sabit akwai ibn masaud kan wannan mas'ala ga sai dai kuma ga shi wancan wanda muka ambata Abdullah bin Zubair kidan haka wannan ta wannan sahabban duka sun tabbatar da yin hakan ba laifi bane ba kai ruku'i ka shiga layi shine sai ma ja fi salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam baban maganar abin da yazo cikin wa manzo Allah salati sallallahu alaihi wasallam wa annabi salati yace haddathani yahya an malik an abdullah bin abi bakr bin hazm an abi an amr bin sulaim ad-durqi annahu qala akhbarani abu humayd as-sa'idi annahum qalu ya rasul allah kayfa nusalli alayk faqala qulu allahumma salli ala muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد wannan daya cikin lafazi na wa annabi sallallahu wannan imam malik rahimahullah ya kama kamar dogara inda aka samu asalin samun wa manzon Allah salati wanda wannan bayan Allah subhanahu wataala ya sabkar da cewa ya ba su labari إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Allah kan shi da mala'iku suna ma annabi salati an san bayanin mu mala'iku da mu addu'a muke roƙon Allah Allahumma salli ala Muhammad shi Allah muke roƙo yawa annabi mu nama addu'a ce Allah kuwa ya ba annabi daga mai daraja to wannan kenan Allah da malakuna ya Allah kira ya wallazin amanu ya kuma su imani sallu alai makuncin salati ɗan wannan aya ta sarko cikin larabawa ƙwarishawa irin su abubakar siddiq irin su umar ga su dai wannan aya cikin ta sarko yanzu Allah ya umarni a wa'annan masalati san sahabbai ba sa kirkirar wani abu na addini da sun san matsayin manzo na Allah sun matsayin manzo na Allah shi ke karantar da komi Allah ya aita lati suna zuwa kowa ji abin da ya gaso zuwa na ba da kurin amma babu wanda ya ji suka zo su jari sun layi yanzu Allah ya maka umarni ya mana umarnin maka salati wannan salatin ya yake ya rasu shine abin da ya kasu tambaya yaya kaifa nusalli alaik alhali larabawa ne sun san mai ma'ana salati addu'a ne amma tana addu'a kanta ba a tsara ta da ka bu tsara ba ta duk tambaya yaya zan maka ce kowa ku ji kowa ji abin da ke so ce kowa ji tsara abin da ke so don yaba Allah ku ta yi gurin a shi ma kuma shuru yi shi ma bai yi magana ba daga baya bayan zama ga ruwa a gaba sun ce da annabi shiga wani hali masu da mabu samu da mabu yunta ba da mabu yunta ba ba yanda annabi jinnan shi ya shiga halin damuwa za su za mai wahayi iya canzawa can daga baya bayan an mai wahayi an doke wahayi sai ka lafazin ƙudu ku ce asalin kenan aka ta salatin ibrahim yana lafazin shi daban-daban ya ce allahumma salli ala muhammad wa azwajihi wa zurriyatihi Allah ka yi salati ga Muhammad ga matan shi ga zuriyar shi iyalan shi kama sallata ala ali Ibrahim kamar ka yi salati ga iyalan Ibrahim an ce alaiman ya dauka Ibrahim kin ya dauka kuma sauran diyan shi gaba da sauran iyalan shi wa barik ala Muhammad ka yi albarka ga Muhammad wa azwaji da matan shi wazo da zuriyar shi kama barakata ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid kawai salati dan gajere kuma na Ibrahimiya ne kuma Imam Bukhari kai wai bayanan kana duk da abin da ya inganta ne sai hadisi na gaba wa haddathani an malik an nu'aym bin abdullah al-mujmir an muhammad bin abdullah bin zaid annahu akhbara an abi mas'ud al-ansari annahu qala atana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi majlis في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم أبن ديكي رواية abu masud al-ansari yake bada labari yace atana rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzana sallallahu alaihi wasallam zo mana fi majalis sa'ad ibn ubada majalisin majalisi ne mazamana ta cikin wannan shugaba na ansar sa'ad ibn ubada a wannan majalisi sai akwai dan sa'ad bashir bin sa'ad sai yace manzana sallallahu alaihi wasallam amarna allah an nusalli alayka jidai Allah ya mana umarnin mu maka salati kina umarni ne daga Allah mu maka salati dinnan eh haka ne yace Allah ya umarni mu maka salati to yanzu fa kayfa yace fa kayfa nusalli alayka ya rasulullah yaya zamu maka wannan salati haka da kai yaya zamu maka wannan salati shi ma magana kan shi fasakata sai manzo Allah ya shuru bai ce kala ba shine ta fasakata rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tamannaina annahu la mas'alu manzo ya shuru har muka gommace da ma bai riki annabi ba da da da muka gommace da ma da ma bai tambaye ba da ma bai annabi wannan tambaye ba idan koyar san annabi ya shiga halin damuwa shi kuma wahayi ne yake jira bayan yayi shuru thumma qala kenan daga baya sai kuma ya ce ƙulu na kiran bayan ce saukar wahayi ya ce sai ya ce ku ce allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa baraka ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakata ala ali ibrahim fil alamina innaka hamidun majid Allah ka yi salati ga muhammad da salama ga iyalan Muhammad kamar da kai salati ga Ibrahim haka kai albarka ga Muhammad da iyalan Muhammad kamar da kai albarka ga iyalan Ibrahim a cikin talakai Allah kai abin yabo ne kuma mai girma ne yace wa salamu kama qad alimtum ita kuma sallama acha fa sallimu alai to fita sallu alaikum to sallimu taslima ko aya magana ce mai salati sallama ta kuma sallama kaman damu musayin da kuke da kullum assalamu alaikum rasulullah a ta cikin tahiyya kauta to wannan ce sallama kamar da mun kuka santa ita da muke yana musanta ya ta ruwa mata suke mun san yanda muke ma sallama a dama to yanzu sabon umarni ne ya zo na maka salati yaya za mu yi shi wannan yawa shi ne abinda yake wannan ruwaya karantar da mu cewa komi dai kaga ba ra'ayi ta imam malik bai kana shi ba bai kara nashi ba kurin ga abin da ya zo babu ya maka nawa manzan allah salati kuma ya kawo maka abin da shi manzan allah yahudi kaga ya kare hamsin sun tsaya da awon malikiya ya zo tsara ko na wani ma hatta kai wata marhala ta wasu cikin bayi masu da'awar musulunci za su yi da'awar ga wani nasu wanda ya yi wannan kuma hamma ya alƙur'anin duka ga hira ce ce duk da an ce a bayan mutum ake da kada kwalluwa sai ga yawa kace gurin yau haka lokaci ta yi kwalluwa ba ta yi ibada haka ce ta wayi gurin to me ba ake kwallo ba mutum da lissahi zai ga karkinan kaza kaza dubu kaza dubu kaza har ya kai cewa ma wannan salatin misali salatul fati da ake kawo cewa sun kai marhala a ce ta kai qur'ani ta yi ma'afdan ta fadar ta yi ce ko qur'ani dubu shidda kuma an kaje ta maka hira ya kwanta ba abun haka ne ce kai ne baka kai ne baka ganewa shine mai ganewa wani dan uwa ya je wani malami cikin babban malami a nan garin iya wa'azi ya yi dan mu'arada ya ce wa malam ya aka yi aka ce dubu shida maimakon ma sai ce a gaskiya mu dai nan ba mu amince ba da kawo zama lafiya gaskiya muna ba za a ne qur'ani wani ko a san haɗa qur'ani da girman qur'ani da matsayin qur'ani a ce ga wani abu daya haka ka tambaye wani malami ya larama masu qur'ani kamar shi ya masu shaware ka na samu yau haɗa qur'ani a ce ga wani abu so daya ƙur'ani ba so biyu ba ba daidai ƙur'ani ba ba biyu ba dubu hacin da haɓa yi ayar da an huda da wala an huda zuwa da makaranta gurin da ka tawa da gati lati bira lati ba jimin ka huda kaga duk wannan kaga aiki ƙwalluwa ne amma aiki da ƙwalluwa ta wasu sai ake sa mutum wani an mawa gane wata hujja ya yarda ƙarshe ce ga malam ba dubu shida ba dubu sha biyu ma ce mishi malam ana gaba na ce dubu sha biyu ta yi ƙur'ani ta dubu goma sha biyu abin nan wannan ba na bane ba ko wani babban malami na sana Afirka ta yamma kula abin da ke rubu wai ya kawo da adadi jama'a me zai suke har zuwa yanzu yanzu tana cewa suna inkarin kalbata ta kwasu rubu shida zan ba ku misali yanzu da tulun ruwa da kalmar turare wanne yawa aka ce tulun ruwa kalmar turare na kalmar jako a ce wanne dare wanne tsada aka ce kalmar turare ta ba ce ba musa hankali musa gane wai siffanta ko qur'ani da tulun ruwa kalfati wani kalmar turare ta ɗauka wannan kallon a kuda hankali ya ta kuma kuma suka yi wa'anda da malami ne ana kabara shehu ne ya magana shehu ne ya da shehu shirme shirme na ma shirme na wallahi shirme ne kai wani ma haka maka wata uka kamar karda wa a gama ƙur'ani da tuluruwa wai ya zarbar da ce zama a tsawon kalmar turare wai ta yi daraja ka gani ka gani muku ne ya ce muku misali wani muku misali ne muku misali ya wuce hankali abu ba a misalin wani abin gana da wani da wani to dole hirai ake haka ake kasa mata addini a saka maka kwalluwarka ta rika yawo da hankali kun da ra'ayi eh wannan ai tsada ce shi darajar zafirati tun da daraja ne kaza kaza shi kuma na annabi madhudi babu inda manzan Allah ya salatin da yazo da wayin ma inda yace aka qur'ani akwai da wani babu inda hudi babu inda manzan Allah ya ce shi nashin wanda Allah ya ce a yi kuma annabi wa'ayi aka mishi babu inda kama ruwaya ko mai rauni ko mai rauni na ci ayi wannan salatin na ibrahimiya ya kai daidai da qur'ani akwai babu to amma wai ba na annabi ba wai wani abin ko da na annabi aka haka an san haka bane ba to ya aka aje mana annabin aka dauko wani aka ce shi ya kai ya kai kai qur'anin so dubu shidda zuwa dubu ɗari shidda a cikin jawar ma'ani eh hadda sun ga dole shida ya daba daba a ra'ayi ne ta yi wani ma ya tsara Allah a rubuce ke duk hadda dole shida akwai suka ruwa hadda dole shida shi daya sai ta kai maka ce yayi dukkan ibada mulaku da mutane gaba daya sun ko hata wa baka ga wani abin da ga dama gona ba doka mutum wani abin da ga dama cikin addini a takaice da wannan shine salati na ibrahimiya wannan manzon sallama shi ma ba da ka bai wani shi ma wahayi aka mishi kenan shine imamu shafi rahimahullah ke cewa duk misali inda zaka yi rantsuwa zamma annabi salati mai ci salati yace baka kubuta daga rantsuwarka kai ga salati ibrahimiya kusuba sallallahu albani ya kawo dan siga wajen iri bakwai a takaice da yanwa mai wa annabi salati wannan shi akwai masalar guntun salati Allah musalli Allah Muhammadu musallim wannan eh mutum ya ma annabi salati ba ta kwanan salati ba amma inda ake neman ka kawa annabi salati kaza fadala kaza irin wannan ka zo nan zai ka dauko wannan zai ta shi ka ce Allah musalli Allah musallim kullum ka tashi ka yi wannan ake dai sai annabi ga wanda ya koya shi na ta bangaren siga ba zaka maka ruwaya ta wancan kurin a sallafa a nuri haka dai kawai da matalati na musu Allah wani annabi kawai matalati an sa maka sabi zan sallah alaikar rasulullah suna wani abu amma inda za a ce ka zo ka a sallah balle a sallah kama annabi salati to ba ka huta sai ka na ibrahim shi ne wanda annabi ya koya a yi shi a cikin sallah kuma nan maganar akwai ta wasu ta ya zama salati in za mu yi sallah ya zama salati wani in za mu yi sallah ta a sallah ya koya masa shi ma siga dindin magana guda ce don shi a sallah maza salama babu inda ya kayyade ya arka mata kaza dukkan inda an yi tahiya a koma annabi salati wasu malumai sun kayyade cewa sai a tahiya ta biyu amma kowa ya yarda wa annabi salati wajibi ne amma abin da zamu doka mu sani dan wani doka yake kaman ka'ida ce haka ta zo salatu annabi sai a tahiyar karshe ake shi babu ruwaya daga sahabi ko tabi kan haka fa'inta ce ta wasu malamai na baya wanda kuma kan wanda ya karanci littafin muhallat ibn hazam da ke shi mai zahiri ƙwarai ya yi manganu masu zahima kan cewa a zaman take kabbal Allah take Allah watsi da magana take ce ta kabbal Allah ta Allah Allah utsi na magarici wai ta annabi babu salati wai ta annabi ce babu salati ta warko sai ya karshe ta warko ya ta biyu ta wannan wannan karshe ya ta daga shi dan zayi ne dan me hujja shi dai babu yace babu din da ce manzo Allah ya kai ya tahiyya ta bi za a yi ba ko wace ba dan kun ta kuma sallah ko zakati shi annabi babu inda yace a muna tahiyya karshe shi babu kamar ruwa yace ko yace ra'ayi na wasu suka hana ya tahiyya karshe mace ba annabi ne ba ce annabi ta shi da magana kace annabi ya ce a tahiyya karshe babu wani magana ce da haka cike nan tahiyya kamar Imam Shafi ke cewa tahiyya ko ce ne ce yadda kama a nan zaki a taurako za ka ta bi ka kana taurako ma kuma nan iya iya tsarin kai limu mai a hankali da gaggauta ta yi warko ba ta shi kai ma kai ta yi ma ne kare da shi kina ta yi warko akwai salati akwai addu'a misali cikin sunna sai wata tabbata manzon iya cewa idza qa'adtum fi kulli rak'atayn yace kullu tahiyatu tahiyatu summa tayakhad ahadukum min du'a ajabu ilayhi kowa bayan dukkan zama biyu ce ku yi tahiya ya kasi da tahiya ce kuma ɗayanku ya zaɓi addu'ar da ta birge shi addu'a a tahiyawarku kuma ya ce ga shi ya yi magana cewa wani sahabi iya addu'a kafin salati jonin bawan allah ya gaugawa ke tun da akwai addu'a ya kama annabi salati in dai an zama na ali tahiya akwai ma annabi salati kenan abinda kurin aka samu a sunna bambanta tahiyar farko da ta ƙarshe maganar addu'a ta neman tsari daga abu hudu ita ce manzo Allah kun ya kayyade a cikin tahiyar ƙarshe Allahumma a'udhu bika min azab jahannam wa min azab al-qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih ad-dajjal ita ce annabi ce ana yin ta a tahiyar ƙarshe amma sauran addu'o'i kana iya yi a ko'ina ko tahiya shi ne kudin kenan jan tahiya ta biyu a kan tawarko amma addu'a a ko'ina ana iya yi haka ma annabi salati a ko'ina za ka iya yi illa cewa idan ka yi a gudan ma a salla ba ce baka ka yi dai ka sarki ka sarki ba a cikin farilla wa annabi salati a cikin salla ba ya an kare ba a ce kowa annabi salati sai kuma kowa ta wani daga cewa annabi salati ga yi kokarin yin wani wani wanda gani kullum ita gaskiya ba ta halar ganowa yanzu ko da wurin da suke sabga ta ce a wa annabi salati zo kashi kuma gogo annabi ya kare ko a taba an sakin fati maza can bayan ta na ce wata suke a wa annabi salati ko a ba kuma ce a yi ta shi ne ta yi wata san ra'ayi ya kamata yanwa ko da wai ana da ra'ayin salfati ta haka zaku ku tana matsayi ku ta tabbata ko ko kara ba ku yau tana ce ai salatin ibrahimiya kun taba ji ka taɓa ji a jami'ar ibrahimiya ko da wasa ba karama ai karama yawa ne ce no ga wanda koya ko karama ya mutu a ce an zata ibrahimiya guda guda to ba sai ko karama sai ko karama ne eh fati ba ka sai ba sai ba ko ba ko aiki kun aiki da ra'ayi sai magana ko bin san zuciya ne ko ko karama amma annabi ya ce annabi ibrahimiya guda guda Allah shi da mu yace wa haddathani an malik inda ruwa da makaranta imam musul malik ya ruwa da bayan imam malik ya tabbata ka imam musul makawa na ruwa da makari wa haddathani an malik an abdullah bin dinar qal ra'aytu abdullah bin umar yaqifu ala qabr an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fayusalli ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ala abi bakr wa umar yace malik ya cewa abdullah bin dinar ke cewa ya ga abdullahi bin umar ya kifa alaƙarun iya tsayawa a kan ƙabarin annabi sallallahu alaihi wasallam fa yusalli ala nabi sallallahu yana ma annabi salati da abubakar da umar to nan kenan akwai salati daban bayan an wa annabi amma abubakar da umar shi wannan abu ne sananne a wajen malamai gabata aka ce salati iya ɗaukan addu'a to amma shi aka ce a annabi salati an sa abin da ake yi ga salatin da Allah ya ce a mishi kuma ta sunna ba a ma wani salati in ba shi ba ita taba'an shi za ce akwai cikin ruwa cikin imam malik in wata sun ka anabi wanda lafazin suka zo ta suka fasili ala nabi salama wa yadda baka su lafazin suka kawo ta suka yi fa yusalli ala nabi salama wa yadda wala abubakar umar shi lafazin su ya ƙara bayan ahili yana ma annabi salati kuma ya addu'a ga abubakar da umar kuma cikin alfasikin mota ta imam malik wanda mu annabashi mun karanta ba wannan lafazin ya ya bin bani ya ne allazi sun ce mai malam mota kana da ruwata da yawa wanda suka kawo suka daga malam amma wannan lafazin da kuma da ke hannunmu na ya bin ya ne allazi ke sauran ruwa cikin mota sun kawo ta bayanin ke ya iya mafasar magana don da a wajen su abu na sananne ba a wani musalati ba musalati a abubakar wani umar ba musalati amma kai aka ce iyawa annabi salati ta ce maka da abubakar da umar to dai maka bayani akwai ruwaya ta kawo salatin annabi ne ke yin salatin wanda muke yi su abubakar da umar addu'a ce ke musu sai alƙaunu fi jami'in sala nan magana ce zami cikin abin da yake da alaƙa da sallah a jumulce zika maka masa'alolin sallah ba tare da kai da abu kaza ba ya zaka maka mas'alolin suke da alaka da sallah wannan ruwar makaranta ta inganta ta Abdullah bin Umar sai yace haddathani Yahya an Malik annafi an ibn Umar anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla az-zuhr rak'atayn wa ba'daha rak'atayn wa ba'da al-maghrib rak'atayn fi baytihi وبعد صلاة العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيركع ركعتين نعم أقول لك بعد الأباري cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance jibin umar ya kasance yana salla raka'a biyu kahin azhur kuma ba'da ha raka'atayn bayan azhur iya raka'a biyu wa ba'da al-maghrib rak'atayn bayan magriba yana raka'a biyu nawa kenan wa ba'da salati wa ba'da salati isha rak'atayn nawa takwas wa kana la yusalli ba'da al-jum'a baya salla bayan juma'a hatta yansarif sai ya koma gida fa ya raka'a rak'atayn ya salla raka'a wannan shine hadisin abdullahi bin umar iya kawatar waya inda ake karata ya kawo raka'a biyu kayan sallar asuba to wannan mas'ala inda ake magana rawatib ibn umar wannan goma ne kawo kenan ya za a samu sha biyu da arwaya saura sun sun salama su aisha sauran sahabbai shi amma bai kawo ba ta bai kawo sha biyu a cikin rawatib wannan su ne ka rawatib to yaya magana mutum zai samu fadala ta cewa nasar ya ce wanda ya sallaci raka'a goma sha biyu a wuni za a gina mai gida a gidan aljanna duk wanda ya raka'a goma sha biyu to wannan rawatin din raka'a sha biyu abinda kuma kasabun ka samu dai raka'a sha biyu domin ya bambanta akwai ruwa ta kawo raka'a hudu kayan azur raka'a biyu bayan azur daga da bulugu mara zai gado na ruwayoyin duka shi a tare tattara su raka'a hudu kayan azur raka'a biyu bayan azur nawa ta je takwas shida ko raka'a biyu bayan magariba raka'a biyu bayan isha raka'a biyu kayan asuba ka tabbatar kasam sha biyu akwai raka'a hudu kayan azawar raka'a hudu bayan azawar raka'a da takwas biyu bayan isha biyu a biyu bayan magarba biyu bayan magarba goma biyu bayan isha ka kare kayan gaji asuba ka kare haka akwai raka'a hudu kayan asar ana sanar iya cewa rahimallah masala kamar asar raka'a alwa raka'at na bace Allah ya ji kan mutumin da ya sada raka'a hudu kayan asar akwai raka'a hudu kayan asar tun na filoli ne shi dai waccan fadala ta raka sha biyu da ka samu dai ka samu sha biyun dai ka samu kuma ka kara dai ba lahi bane mutum ya cika rawatib ne ba ce ba kara ba wannan an gaya maka fadala ta samun adadin raka'a sha biyu kenan kana ya karawa ga su kiyamun dai ga su duha sauransu duka ga sanan shi dan ka samu raka'a sha biyu a wuni kana da garantin bila a gidan aljanna ta musamman ta magariba ya magariba bayan magariba raka'a biyu illa cewa raka'a biyu iya magaraba raka'a biyu a gida asuba ma taban juma'a raka'a biyu a gida ke ta amma taban juma'a an samu sahabbai suna bi magana ba suna yi a gida suna yi a kuma sa kullun sallar gida ta yi lada ta gurin ta magariba ce aka samu ya maganganu a kansu cikin sunan abi dawo cikin sunan nasa'i cikin sunan ibn maja ita magariba annabi ya yi magana a kanta misali ya yi sallah a wata unguwa sai ga wasu sabai suna nafila bayan magarba wani lafazi sai ke cewa inna hadhihi salata talatul but wannan sallah gida ce wannan sallah raka ba ce sallah gida ce wa wani lafazi ya ce sallu ha ta raka ta fi buyutukum ku yi wannan sallah raka biya gidajen ku ita ta magarba ya mutu wani magana ya ce ba sallah gida ce bayan nan labari na aka ruwa ko wannan sallar gida cewa to lafi zai ce ku yi wannan sallar raka abi a gidajen ku ce za su ɗana cikin suna abi dawo eh babu kai baka musalla a rakatai ba da magarba an yi ta sallah an suna a yana ake sallar raka abi ta ba magarba abu dawo ya kama kawai ruwaya ya gaba a yana ake yin ta da a gida ake ta nan dai yanzu mun ji dai raka'o'i biyu na rako'i na nafiloli kayan sallah da bayan sallah hada na bayan juma'a akwai raka'a biyu ko hudu akwai zuwa ta hudu amma a gida hudu suke ma annabi yana raka'a biyu a gidan ma wannan ruwa da makaranta bukhari ya kata muslim ya kawo ta bayan ma malik wa haddathani an malik an abi zinad an al-a'raj an abi hurairah radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال أترون قبلتي ها هنا فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم إني لا أراكم من وراء زحف أبو بكر labarin cewa manzana sallallahu alaihi wasallam ya cewa sahabbai a tarauna ƙiblati hauna kun ga wani ƙiblatawa kira ina kallon nan kun ga ina kallon nan amma ita fa wallahi na rantsi da Allah duk da nan nake kallo amma ma ya hafa alaikum shukum lakum la rukukum kaskantar da kai da kuke a sallah ko rukun ku bai koyuwa gare ni ina gani yace inni la arakum min wara zari ni tabbas ina ganin ku daga baya Imam Bukhari kawo ruwa ta cikin mujiza annabi zanwa shi wa ya cikin annabi amin mujiza cikin mujizoji akwai magana gani gani daga baya amma albani ya ce ma gani na baya ya tabbata a cikin halin sallah iya ga abin da ake a bayan shi kina kuma gani ina kallon nan a ina ga baya ina ga yadda kuke sallah in ba a yi da kyau iya gani iya gani ce ta cikin mutusi shi wannan sosai ya ce kuma ya cikin mujiza da mace ya cikin mujiza shi ya gani daga baya an ta kuma balle a halin sallah ne kamar da albani ke magana ne ya tabbata a halin sallah ne kinan nan akwai mahimmancin kulawa da kushu'i da kulawa da an ce kushu'i alama ce ta sallah cikin nutsuwa eh sallah cikin nutsuwa wannan ruwa ta ma bukhari ta ta muslim ya kawo ta wa haddathani an malik an nafi an abdullahi bin umar anna rasulullahi sallallahu alaihi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam كان يأتي قباء راكبا وماشيا أنه صلى الله عليه وسلم عن رواية عبد الله بن عمر كبار labarin cewa manzon sallallahu alaihi yana zuwa Quba Quba gusumcin Madina in za a Makka daga Madina masallaci ne shahararre na Quba manzon sallallahu alaihi duk wanda ya je Quba ya salla raka'a biyu za a ba shi ladan umara iya cikin wurare da ake shar'anta ziyara a cikin zuwa madina wuri hudu suka tabbata kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam baqi uhud sai quba saura kuryawan bude ido ne eh ta baku halakurin basu zuwa ga mama gona annabi adam garka annabi adam wani misali saba duk wannan yawan bude ido ne kurin kun kuma kai da zai samu lada matsala ba maganar lada ba maganar lada inda ya samu lada aka ce ka yi aka sa ka yi ka je wadda wurin hudu su ne gurin ziyara a madina wannan wurin hudu ne gurin eh masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama kabar annabi sallallahu alaihi wasallama kabar manzo sallallahu alaihi wasallama da quba da baqi kabarin sabon wannan da da da ud da quba saura kullum gudu ido ne in ka ji ma yawon gudu gurin sai ka wala kullum kullum wannan gaje ka samu matsala da galazi a kai mu a kai mu ya mun yi ba je ba kona da adam ba je ba musulunci sama da kai guda bakwai da man zaman da kiblatai ne duk musu cikin abin da aka cika shi wannan kuma kayan tarihi ne sai kenan nan annabi ya zuwa quba rakiban iya zuwa a sama wa mashin iya zuwa kuma a ƙasa da an ce kusa mutarwa ce duk sati ma iya zuwa quba sannan iya zuwa ya ga halin mutanen ƙoba don ababai na rigima abubuwa dai iya kamar bintika yanzu yayi wasu don wuri ne da kusa da madina sai yan wuraren musulmi can iya zuwa iya yawan zuwa ta kusan sati ma wani subuta ta subuta zai duk subuta bayan juma'a subuta hajji ya kai ziyara ƙoba kullum duk sati ma na ya je ta subuta bayan juma'a je kawai da wani zo ban lahiya kaza dai a kakka bana kuma ya dawo to iya wannan tahiya a kawa kuma iya ya samun dabba sai وحدثني عن مالك كما تقولنا رواية تما بخاري كاتب مسلم كاوتا وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن النعمان بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ترون في شارب وسارق والزاني وذلك قبل أن ينزل فيهم قالوا الله ورسوله أعلم قال كن فواحش وفيهن عقوبة وأسى وأسى السرقة الذي يسرق صلاته قالوا وكيف يسرق صلاته يا رسول الله قال لا يتم ركوعها ولا سجودها wannan ruwaya abinda numan bin murra ke cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce yake ce masahabbai mata rauna fi sharib wa sarik wa zani me kuke gani kenan aibin barawo shan giya mashayi da barawo da mazinaci me kuke gani akan aibin na aure da wannan abu ne wanda kowa san abu ne masu aibu amma na an ce ya yi wannan magana kabala an yunzala fihim kayan a sabako kayyadaddan haddi akan maganar zina ko sata amma a ce kowace muku abu ne dai a na yawasan tambaye kenan an san dai aibinsu ne amma ta nan fa'in sahabbai ladabin sahabbai da rashin kabba ta su bisa kabba sai ƙaru allah wa rasulu wa ala duk sun sa abu ne mai aibu aibu ne sata aibu ne shan giya ko zina ko a jahiliya ta abu da ka suka ce ya rasu layi allah da manzanci su suka yi sanin ko menene ne game da sani zuwa ga Allah ga mutane shi ke zuba sani ba me matsayinsu ƙal sai ce musu hunna alfawar wa fi hunna uba a wannan alfasha ce mugun aiki ne kuma akwai hukuma kansu amma nan menene wani abu wanda a hili kuwa sa aibin sai ga wani abu wanda ba su ɗauke shi ba aibu shi kuma ya wani aibu ya ce wa asawar sarika to mai mugun ɓarawo wanda kuwa mugun sata eh mugun ɓarawo allazi ya sariku salata mugun ɓarawo wanda ya muni cikin ɓarayi gaba ɗaya ya ce wanda yake satar sallashi ƙalu wa kaifa ya sariku salatahu ya rasulallah suka ce ya manzan ala ya za a yi mutum ya sata sallashi ya za ka san sallata ya ce latin murku aha wa za su judu ha bai cika ruku'inta bai cika sujadarta rashin cika ruku'i da sujada sadar shi a sannan kuma mugu sadar shi da sadaka sadar gaba da jilahira ba komi nan gobe kiyama an jilahira an ce duk abin da kai na aiki ka je haiki kayan zakar kayan waye kayan zakar duk kai Allah ba da kuma su ba ruwan Allah da kuma hajjinka sadakarka zakarka da kai waye da kai nan a wani jihadin da kai ba da kowa kai an ka sallah aji shi ne ita za a fara bincike idan matalo daidai ba to sauran wani da kaje da baka so kuma mai za daga baya eh he ta zama matalo daidai ba to ba ba ke ita ce jigon ɗaukar sauran aiki zai mutu a waye gari ya ga aka bai kawo ba iya sallah bige-bige musulun uwaye uwa da uba gado musulmi gado uwa da uba ya alfahari kaga da an asara babban asara ya haifar rawun duniya shi magana ke nan nan kuma karantar da mu da haɗarin rishin cika ruku'i ko sujada ya yi ƙoƙarin kulawa da cika ruku'i da sujada kuma ba cika su samun nutsuwa a yi ruku'i a tabbatar da an yi ruku'i a yi sujada a tabbatar da an yi sujadar ba gab-gab-gab ba wanda bai kira ta ma ba sallah ba ce e ba ta da sunan sallah gaba daya wannan ruwa ta inganta cikin mota ta imam malik sai wa haddathani an malik an hisham ibn urwa an abi anna rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam qala ij'alu min salatikum fi buyutikum wannan ruwaya urwa ke cewa baban shi yake cewa zubair kenan baban shi ke zubair ke bashi labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ij'alu min salatikum fi buyutikum ku sa wani abu daga cikin sallolin a gidanku nan kenan ta tawaye ta kakku sa kabu gidanku kaman kabari kenan nafilolinku ku rinka sa nafilolinku wasu a cikin gidaje kun sallaka kullum a masallaci a kasauke wani ɓangaren na filoninka ka rinka yi a cikin gida ƙwarai iya da kyau wannan ruwaya bukhari ya kata musulmi ya kawo wa haddasa ne an malik an nafi anna abdullahi bin umar kana ya ku idza lam yastati al-marid as-sujud aw ma bi ra'sihi ima'an wa lam yarfa ila jabhatihi shay'a abdullahi bin umar ke bada labarin cewa idza lam yastati al marid as-sujud idan mara lahiya wani bai iya kai goshi kasa bai iya kai goshi kasa ke iya sallah misali a zamanin to aw ma imam da rasul zai nuni ishara da ka zai ishara yayi ruku'i ya sujada da ishara da ka an san dai in sun kuwa ruku'i zai sujada ya kara kasa ya ce walam yarfa ila jabhatiha kakka dauko wani dutsi wanda mata su dauko kasa a cikin hoyoyi ko a horanti haka suke eh ba dauko kasa a hoyo ko a hannu ko a wani abu kurin ishara za a yi da ko Imran bin Husayn mun kanta ruwa Imran bin Husayn sahabi ne manzon ya kai mai ziyara sai iske ya dauko wani icce iya sujada a saman shi annabi ya amsa yadda ya wurto mutashin kai ya dora annabi ya amsa yadda da ce mishi abinda za imran idan za ka iya sujada ka yi sujada amma ka iya kurin kurin ka yi ishara kurin ba magana ɗora kai akan dutse ko na daban kurin ishara za a yi to na shi ne na hadisi ne makufi na ibn umar ma yadda da wancan ruwa hadisi marfuni manzana ma haka karantas cewa idan har marar lahiya bai iya kai goshi ƙasa ba magana ɗauko dutse ko na ƙasa kurin zai ishara da ka haka zai sanar shi kurin sai wa haddathani an malik عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عبد الله بن عمر كان إذا جاء المسجد وقد صلى الناس بدأ بس- بصلاة المكتوبة ولم يصلي قبلها شيئا نعم مسألة ta kazo masallaru ga bani kwanaki kwanan nan wasu na tsammani idan mutum kurin ya zo masallaci ƙa'ida ce sai ya kai masajid na muku bayanin kwanan cewa a a inda ake matsawa ko wani mata wajibi ko suna da kari idan ka zo masallaci za ka zamna a ce kakka zamna ya yi kayi sallah raka'a biyu amma ka zo masallaci an ƙare sallah sallah ce akan kafar Allah ta kan ko azhar ko da asar ko ka zo masallaci da man kana da kana misali masu raka hudu kayan azhar shike ne ka fara su ba magana ya kai da masallaci daban su daban shi kuma masallaci ba a zawo masallaci masallaci iya da al'umma amma al'umma masallaci amma al'umma ba a zawa masallaci ko azhar haka da ko shine akalla ka samu raka'a biyu to amma da man ka zo masallaci da wata sallah ta musamman in ma rawatib mana tana daban wani ba bukata ce ayi ba a yin su sai an yi daidai masajid a ita ba zaman kanta take ba ka'ida an yi ta masallaci da ba a zawa ba a sallah ba a zaman haka kura ko shawara aka zo ko karatu aka zo ya yi sallah raka abi a zaman to nan kina shi na cikin ibn abdullahi bin umar aka ce idan ya zo masallaci idan ya al masajid ko kasan ya zo an kare sallah ba da ga zata makatuba sai ya fara sallar farilla ke wala kai ce ba ba ni magana ya kare a ya fara kun kun farilla shi kaga ana ba ta ya tarta masjid ba magana kenan yana farawa da salla ta farilla ita yake fara yace wallam yusalli qablaha shay'an bai sallatar komai kafin ta korin farilla ta bar shi ita zai fara da ita bai wata hana nafsa ta musamman kafin ta na shi da magana kuma hadisi ya inganta wa haddathani an malik to kenan Allah kai maranta insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم اللهم اغفر لحينا وميتنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وارحم موتانا واشف واشف مرضانا واشف مرضانا واشف مرضانا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته